إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام ما زلنا في قضيه التوحيد وفي كتاب الاصول الثلاثه وقد سمعتم ان المؤلف ذكر اركان الايمان السته ووعدتكم بشرح كل ركن على الترتيب ان شاء الله اما الايمان بالله يشمل بوجوده وربوبيته وألوهيته وفي القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك عقلا ونقلا وحسا منها قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وفي سورة الرعد قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين أموا مسلمي تقيتي ganin cewa har yanzu muna cikin bayani akan mas'ala ta tauhidi muna cikin bayani kan kitabul usulul salasa sati da ya gabata na ambata muku cewa eh mai littafin usulul salasa yayi bayani akan rukunai na imani guda shidda a sati da ya gabata na bayanin wannan rukunin guda shidda kuma da jan hankali cewa wajibi ne ga duk inda musulmi yake an aka ma tambaya me rukunin imani wajibi ka ba da amsa ka san me rukunin imani wani ake rukuni abinda ɗaya in babu babu gini kenan ɗaya in ya gushi babu imani to mu a matasa guda shidda sha kuma na alƙawarin insha Allah za mu bayani kowane ɗaya cikin rukunin za mu bayani kamar zaman sharhi kan ma'ana kowane rukunin kenan yau insha Allah domin aka ce yau kenan sati da wata mai bayanin su da a takaice a yau za mu yi bayanin kan rukunin harko shine na imani billah wani yan uwa aka ce imani da Allah ya kumshi imani da samuwar Allah da rububiya ta Allah mahalici mai iko mai komi da komi da uluhiya da haƙƙi na kada tashi da ibada aka ce shi imani da Allah yan uwa a cikin alƙur'ani ayoyi masu yawan gaske suna tabbatar mana akan samuwar Allah da duk wani haƙƙi da Allah yake da shi ayoyi na alƙur'ani jan hankali a hankalce da ayoyin da haƙiƙa za ka tabbatar samuwar Allah subhanahu wataala ‘yan uwa so da yawa ɗan adam yau da gobe nisantar wahayi ko da annabawa an waye gari mutane sun rasa ma da ina suka zo kuma wayi su haka ya zama abin da ya ba ko wani abin bincike shi akwai Allah waye Allah wannan yau da gobe ne mutum ya lalace ya nisantar Allah subhanahu wataala yan uwa na karanta muku aya ta alqur'ani anan wanda wannan aya ta biyo bayan cikin suratul tur Allah subhanahu wataala iya jan hankali domin qur'ani usulubin qur'ani Allah iya kawo su ababe tauhidin rububiya ya ja hankalinka ka yarda da ashe akwai wani mahalicci da mutum ya nisa da Allah Allah ke tashin wai mutane da suke inkari ko jayayya kan kaɗaita Allah da ibada am khuliqu min ghairi shay'in wa haka kurin su gansu haka aka yi su babu komai ba mahalicci na gujan kenan haka ka zo kun duniya babu wanda yi ka a'a wannan akwai jan hankali yan uwa cewa ka tsaya ka dibi kanka dan waje inda ka tsaya ka fara da kanka dan kaga akcin idanka jinka ganinka hannu kawa duk abin da cikin kowanne ka diba ka ga meye iya da wata manuwa in ka kare jikinka diba abin da ka tsaye zan sanin mai mulati nan ga mikro an san me yasa aka mikro da yi magana wannan da duk abin da kana nan ko menene ana yin shi ne da wata manuwa dan adam idan ka kare bayanin duka ga aikin ji ga aikin gani ga aikin hannu ga aikin gawa dole ka kare gaba daya kika komo kanka to kai me aikin ka me mun hoka me yasa aka yi ka in wannan shine ceki ba in wannan ta cikin wata kissa cikin sira da ba da magana sanadi bane ba lokacin da Musa bin Umar ya je Madina akwai masu aqidar ate babu Allah kurum ba kurum haka ake rayuwa kurum a mutu kurum shikenan kare ba aqidar kiyama sauransu cikin shugabanni da ya tattauna da su wani Allah ya aka samu aka samu musulmi mutanen Madina akwai Sa'ad ibn Mu'az da Usayd ibn Hudayr cikin abinda sun samu labari Musa dan shine horkon aka ce wakili ko ambassador kin musulunci Musa ibn Umar shine horkon da Annabi ya aika waje a musulunci shine horkon ta farkon ambassador Musa ibn Umar Allah ba shi hikima ta da'awa ya je Madina sai mutanen Madina akwai masu imani amma hiyon garin a lokacin ba su da imani sun je suna tattaunawa a cikin wata garka ta asad ibn turara sai musa'ab makaci sa'ad ibn mu'az da usaid ibn hudair to shi sa'ad ibn mu'az shine ake cin shugabannin su sun ji labari a wannan garin wani ya zo iya bata masa yara iya gona ta wane shi kuma wane usaid kamar zama iya dan wane gare shi amma da yanzu kai kai ma'ana asa'an usaid ka tahi ka ga me suke yi wannan abin kai ci gaba Allah ya kai shi iya zuwa musu abu ya tunkare shi ka hanyar zo shi me aka ci asa da bin zura ya ce kaga wannan iya daga cikin shugabannin madina kai hankali ma na kasar zaka mishi an Allah sa ya gane za a gane iya zan wa iya tsaye har hada duk kuji anan zai wada su ya so ya wada su daga nan ku tashi barka za ci ku taza ya ci haba latiju kaman kai ai na ga da hankalinka ka tsaya ka ji abin da muke hodi an abin da muke hodi ya dace da gaskiya ka karba in bai dace ba ka bari kuma tayyam himbar mu garin gaba daya ka za ka shurare mu ka shurara eh kana da kana gaskiya ya zamna to cikin abin da yake jan hankali ya mai doshi kan neman Allah mahalicci a bauta ya ce zan ma tambaya yanzu kana cikin kana bakin ruwa bakin ruwa bakin teku sai ka ga jirgin ruwa da kaya da mutane kai da kaya yau jirgin ruwan iska na kadawa iya tambal tambal amma jirgin ruwan bai nutse ba kuma iya tahiya kan seti sak inda za shi ce zai yi a ce maka wannan jirgin ba shi doro ba jalala da yawa akwai doro ba akwai doro shi iya da doro ba akwai mutuka shi ce tambaya tafi zama tambaya kana cikin daji ka ɓace kana ƙarshe wata inuwa ka sare ka gama yawo ka tashi daga barci ko ne ka ga wata ma'ida wani tiriram tafala da ruwa da zumuwa da madara da dabiru da abinci a gabanka kurin ga sana aje ka ci ka sha ka samu nutsuwa ya ce shin zai yi madara ta kawo kanta ruwa ya kawo kanshi da biyu ne kasa game ka ci ya ce lalala akwai wanda ya kasu ya ce don allah zuwa na duniya ka diba kawo ka barana da wata in tsarin duniya ta ka ta yi a cikin tsari shin zai yi a ce ba mai kulawa da su ci gaskiya bai wa wani ya kame hankalin shi wuraren shi ya san kenan ana buƙatar mai hankali ya nemi waye mahalicin shi da haka yan uwa maganar bawa idan ka tsaya kurin dan uwa ka tsaya kurin me Allah ka cewa wa fi wa fil ad ayatul mu'minina wa fi anfusikum afala tubsirun kurin mutun ya tsaya kun dubi kanshi kurin iya bashi dama dole ka nemi wannan gwani mai iko mai iko kanka wanda ya komin komin yayi ka tsarin kurin Allah dan yan wayo zamu ji dan hada duniya ana girmama doktor kaza ya kware wajen kaza na koda ne na anta ne na ido ne na mine na kashi ne duniya tana cike da irin wannan farfasoshi ƙwararru a duniya kuma ana kar ana girma ana karan masu yana ku tuna wa'annan duk wannan ƙwararrun gaba ɗaya da ake kuke ga masu ilimi ne ana girman su suna haɗi aji in na koda ne ba da kwatarkin da yake yin koda ba na zuciya da yake yin zuciya ba na anta da zai anta ba na ido da zai ido ba mai yin ko ɗaya kurkurin sun dan gano su ne wa suna aiki wata ran an suka mutu kuma in yi mutum ba mai gyarawa ba inda mutuwa mun ido ke mutuwa a cewa ga wani ƙwararren farfasar amurka zai baka ido babu akwai in gusucce ce ta kare akwai mutane ta an kare duka gaba ɗaya kurin wai sun dan gano aiki ne su dan ma dabara haka ya sa'a ka warke in ba sa'a ka mutu su ma komi amma kuke karma su ake ga girman su ba ku tuna mahalicin wa'annan bayan Allah yan wa takaice Allah subhanahu wataala iya jin hankalin wani aya Allah ke jaka ce am khuliqu min ghairi shay mutane jin hankali ne wai daga bayi ku bayi ku da komai haka haka ku samu kanku a duniya kun ga kana yawo a a amma wannan aya akwai daya cikin sahabbai zamu ce Jubair bin Mut'im kai ne musulunta iya matsayin kawo tun harkar musulunta harkar hijira bayan badar iya kawo ne shi ya zo madina kan magana ta wani aka ma'a bada wajen yaƙi allah sa ya zo annabi yana cikin iya cikin magasallar magarba iyakan da wattur wattur wa kitabin wastur fi raqin manshur wal baytil ma'mur was saqafil marfu wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi' يوم تمور سماء مورا وتسير الجبال صار إيه إيه إيه ديزو أم خلقوا من غير شيء أم هم أم هم خالقون الله ده يكون آية كاد قلبي يطير yace annabi ya karanta wani ayoyi ya zawo wurin ta yanzu zuciya ta kamanta tashi tsoro ya kama shi ya kaman ka an kare ma zai mutu kuma ya hallaka jin tasirin qur'ani Allah ya kawo Allah ya rutsuwa ta irin wannan ababe cewa azabar Allah in ta zo ba mai ture ta eh kan bayani ce shin mutane am khuluqu min ghairi shay'in shin mutane ayin su ba komai haka kurum suka samu kansu kurum am humul khaliqun ko kowa su suka yi kansu in wa takeice bawa mai son girma Allah subhanahu wataala ya kadiba ni'imomin Allah da halittun Allah da yake da su na kudura cewa lalle mai wannan abin haƙƙi ne ga mai hankali ya saddaka gare shi ya mai abin da yake so kuma ya kaɗe tashi da ibada ya yi ƙarin a gama shi da wani Allah ba wani wanda yake da wani matsayi kowane ne wani za a ba shi wani abu kaɗan ma daga cikin na Allah a Allah sama yake da komi mai iko na kan komi mahalicin kowa da komi ne yan wata ƙaci yan wa bayan haka aya ta alƙur'ani cikin sautar ra'ad Allah subhanahu wata'ala ke cewa mutane shin wai su masu gama Allah da wani ya ce wai shin me ya kai su gama Allah da wani ya ce su wanda suke bautawar ya ce au shin sun yi halitta halakku halki fata shafar halakku alayhim shin wai wani an botar sun yi wata halitta ne a kowanda ya wani abu irin na Allah fata shafar halakku alayhim suka dan rikice to wani mun gasa ganowa wannan ta Allah ce wanta wani ce muka gasa ganowa ma wacce ce ta wani ta Allah ana gamawa akwai wani abun babu babu Allah ce babu wani abu da yake wani yayi wanzu aka harka ko ana gwada ana gwada ma ha gano a na wani yayi ko wani mai hikima ko wani ma ya irin Allah babu wa shalacin akwai wanda yayi wata halitta wanda take daidai da ta Allah har kuka rikice kuka kasa gano Allah shi kadai da iko zace babu babu ba wani abu na wani Allah ce shine Allah shine khaliqu kulli shay shi mahalicin komi to huwa al-qahar shine ma kun makadeci ba bai tarayya da kowa kuma al-qahar mai abin da yake so Allah ce hu halkushin kuma Allah ce hu halkushin hu ala kulli shay'in wakil Allah ma da cin komai ne kuma huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine wakilin komai shi yan uwa na muku misali cewa duk lokacin da ba ka tsaye dibawa zai gano da kudura ta Allah daya cikin akwai na Amurka akwai na Ingila kwararru kan cikin ilimin bincike wasu can da ya ce a turanci alakwai ya ce musu ai wannan duniya kurin selanatir har aka ga wata kurin da rana haka kurin a gansu an yi wani wani kowa da irin ra'ayin sayansu haka a gansu kuyar gobe ya ce wannan tunanin suka ce bayan su bayan su bincike na dan adam da ya kware wajen ilimi suka ce yanzu maganar ka ce wa mutane wannan duniya ta zo kurin haka kurin suka ce muna ce ta rashin hankali babu hankali cikinta suka ce yanzu suka ce abu ɗaya ne kurin suka ce abu ɗaya ne a yanzu bawa dole ya yarda a kowane ƙwararre mai iko wanda yau na halittun gaba ɗaya tun warko ya kayan shi kuma har yau shi ke kontrolin kayan shi ta ce ɗaya ko ka yarda ko ka haukaci haka ne gaskiya magana yanwa don haka na kawai ta Allah ke ba mu irin wani misalin Allah ke cewa ka tambayi mutane shin wai yau inda Allah zai kaddara a sa kullun dare za a yi kurin dare za a yi Allah ta ka tambaye su a cikin wani abin bauta wane ne wani zai iya kawo muku kwaga rana ya san wurin butan kurin kai ka kun a yi dare a yi rana ba wanda zai gaya maga kun da ga ana yi ko kowa yare tun farkon duniya har yau duk gaban duniya kun da mun ga kun ana dare ta hiyar system kin a hannun shi ke tun farko ya kayan shi kuma har yau shi ke kuma tsayawa ba mai sanin haka irin wannan ilimi cewa abin cikin tsari yawan da karatun abin kimiyya abu ne cikin tsari cikin seti babu irin ko daya da kika kuskure abin yata cikin tsari a gaddare a garana yace inda Allah zai rike kullun dare za a yi waye mai ka muku rana ko gaske ko gaske babu yace kuma kadara Allah ce rana za a yi waye gare ku abin bauta wanda ba Allah ba wanda zai kawo muku da dare ku samu nutsuwa a ciki wato wani ababen wanda dole sai Allah ce wa min rahmati duk wannan gaba daya kindaran da rana ci iya daga cikin rahama ta Allah ja'ala lakum al-layla wan nahar shi Allah shine cikin rahama shi ya sa muku dare da rana da taskunu fi dan ku samu nutsuwa a cikin rana a cikin a cikin dare a rana wala tabtagu min fadalihi dan ku neman fadala ku kai harakoki cikin rana da karshe ce wala allakum tashkurun dan ku zama to masu godiya ga Allah yan wa a takaice al-muhim sanin Allah iya ba shi ne mai aka cika haka farko da na imani sanin Allah yan wanda ya san Allah haka ya san ƙudura ta Allah rububiya ta Allah shi ne kin zai yarda da uluhiya ta Allah ta cewa Allah mai wannan iko shi ne ayyar muka ta ƙarshe Allah ya kai tambaya wajen ayyajen biyar ce Allah ya tambaya waye mai kaza waye mai kaza waye mai kaza in ya ce ya ce a ilahun Allah shin akwai wani abin bauta tare da wannan Allah jawabi babu haka Allah shi kaɗai ne abin bauta kuma duk mai hankali wajibi ne gare shi mu saddaka ga Allah idan ya ce mi mi mu bari mu bari Allah ta muke makan haka